الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin shida ga watan safar ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na tamanin da hudu daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam mahuyi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda al'imamul bagawi yake bi yake tattaro mana ayoyi da hadisan annabi da suke magana kan imani yana fassara mana su da sharhinsu da fatuwoyi na malaman farko allah maɗaukin sarki ya masa sakayya da alkhairi mun shiga babin da ke bayani akan alkaba'ir a inda malin ya kawo mana hadisin abu huraira da annabi yake cewa ejitani bo saba almubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa daga ciki annabi sai ce da cin riba to muna bayani dangane da mecece riba karkasuwar riba a wancan karatu da muke yi sai lokaci ya kure a yau mala ya ce wa min riban nasi'a yana daga cikin riban nasi'a kalbuddaini alal mu'siri shine a juya bashi akan wanda yake da kuncin biya ma'ana wannan shine ana bin ka bashi aka ce zaka biya bashin wata biyu masu zuwa kuma waɗannan watanni biyu suka zo mun gane zuwan watanni biyun nan sun zo baka da kuɗin biya to ya za a yi to sai a ce to yanzu an juya bashin za a sake sabon ciniki shi ne to nawa za ka bada in aka kara maka wata biyu masu zuwa mun gani nawa za ka kara idan a kara maka wata biyu masu zuwa malin fita kun fahimci wannan da kyau ko sai ka ce kaza za ka bada to wannan riban ƙarin da ka yi musiba ne mun yi bayanin yadda ake ƙara a karatunmu da ya gabata ku to ku ji karatun baya zai taimaka muku wajen gane wannan mahala ya ce wa haza huwa aslun riba fil jahiliya riban nasi'a mahala ya ce ita ce asalin riba ta jahiliya annan rajula ya kona laho alar rajuli malun mu'ajjal mutum ne yake da kuɗi da yake bin wani aka yi cewa zai biya kuɗin nan da wasu watanni ko wasu shekaru fa'iza hallal ajilo idan lokacin ya zo ƙala laho a taƙazi amtar bi sai ce shin za ka ƙara za ka biya kuɗin yanzu ne ko ku a ƙara ma lokaci a ƙara ma kuɗi mana za ka ƙara riba fa'in wa faho in ya biya yanzu shi kenan wa illa za da in ba ka ba sai mai ƙari fil ajali dangane da adadin kwanukan da zai biya sannan kuma interest ɗin da ke ƙaruwa yana ƙara nunnunkuwa haka ne shine riban nasi'a wa zada haza fil mal shi wanda yake bin kuɗi zai yi ƙari a kuɗi فيتضاعف المال في ذمة المدين shi wanda ake bi bashi sai wannan kudin sai ta nunnunkuwa a kan shi fahaza muharramun wannan haramun ne wa huwa ribal jahiliya wanda da ce riba wanda aka sani a jahiliya an gano wannan da kyau ko bayanin wannan duk mun yi shi a karatun da ya gabata mala ya ce li'annahu idha hallar dain wa kanal garimu mu'siran shine idan lokacin biyan bashi yayi shi kuma wanda ake bi bashi bai da halin biya a irin wannan yanayi la yajuzu an yuqalliba daina alaihi to bai halatta a wannan yanayi a kuma juya mai bashin ba a ce to shikenan da mun yi za mu baka dubu hamsin za ka dawo mana da dubu sittin kaga tun farko ma shi a cikin riba yake tafiya an fahimta to yanzu lokacin biya ya yi za ka biya in ka ce e to shi kenan in babu to sai a yi ma ƙari za a yi ƙari a kan uwan kudin dubu hamsin kuma za a yi ƙari a kan mai a kan ita riban shi sa musiba ne bal ya jibo in zaruhu abin da yake a musulunci shine in kana bin mutum bashi idan lokacin biyan bashi ya yi bai da halin biya abin da yake wajibi a kanka shine ka ci gaba da ɗaga mai ƙafa kana sauraren shi har ya samu ya biya wa ya haramu mutalabatuhu haramun ne ka matsa mai cewa dole dole ya baka kuɗinka yanzu yanzu an gane wannan da kyau ko malai ce li kaulihi ta'ala sau da faɗin Allah maɗaukin sarki wa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisara in mutum ya zama yana da kuncin biya to a ɗaga mai kafa har zuwa lokacin da zai samu sassauci ya iya biyan an gano wannan da kyau ko in ko yana da halin biya yanzu to shikenan sai ya biya a yanzu an gano wannan athani ɓangaren riba na biyu ita ce ribal fadli wahiyar ziyada fi mubadalati malar rabuwi bi malar rabuwi min jinsihi shine misalin wannan zan zo da shinkafa 'yar gwamnati kai kuma ka zo da shinkafa 'yar gida diya sunansu sunansu shinkafa cin da nawa casasshiyar waje ce na inji to sai a ce zan ba da tiya ɗaya kai kuma fa za ka ba da tiya biyu shine ribal fadli ko kuma zan zo da sababbin 'yan dubu-dubu kai kuma sai a zuwa ce zan baka duk dubu goma za ka ba ni dubu sha ɗaya da nawa da naka diya sunansu dubu ɗaya haka to amma saboda ninawa yana da sabunta naga kuma yana da mai tsoho ne ko to sai a ce to sai a ƙara wannan shine ribal fadli to wannan haramun ne misal lau ba a sa'un bisa'ain misali mutum ne zai sai da tiyan masara a ba shi tiya biyu na wata masaran ban gane misali zan baka tiya ɗaya na farar masara kai kuma za ka ba tiya biyu na mai jan masara shi ne rabal fadli au dirhaman da yarhamai ne ko dirhami ɗaya da dirhami biyu halan ko da yanzu yanzu aka yi sunan shi mai sunan shi riba haka haka akwai yanayin ribal fadli zan baka naira dubu ɗari bashi in za ka biya ni za ka biya ni dubu ɗari da goma idan tsofaffin kuɗi ne ni sababbi zan baka yanzu mun gano wannan in kuma za ka kawo man sababbin kuɗi ne irin nawa to za ka ba dubu ɗari da biyar ne kaga tun a lissafi ma an yi ribal nasi'a haɗe da me ribal fadli don haramun ne bai halatta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko allah ya taimake mu mala yake cewa ويحصل غالبا لوجود صفة في أحد الشيئين كالجودة واللوكتي akwai siffan da ke faruwa ɗaya daga cikin abubuwan da ake ƙulla hudun wanda ya sha bamban da ɗayan shine wannan akwai sabunta da nagarta a kan yadda na ɗayan yake an gane to sai a ce to a samu fifiko ta wannan haramun ne bai halatta ba وقد نص الشارع في تحريمه في سن في ستة أشياء أسننشي النبي أي بيان حرم ربا فضلي أتكين أبو بوا شدا نفركو الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ولنا أبوا قداشد الزيناري أزرفا alkama sha'ir dabino gishiri waɗannan abubuwa guda shida annabi bayani akan haramun ne ribal fudli to wannan nassin ya taƙaita ga waɗannan ne kaɗai an gane to shine za mu tattauna a cikin karatattukanmu da izinin allah idan lokaci ya yi wa yuqasu alaiha ma sharaka fil illa mala ya ce duk abin da ya musharaka da waɗannan abubuwa wajen illa to shi kenan yanzu kaga in ka ce azahabu wal fidda me ke musharakantansu wajen illa auraqun naqdiyya waɗannan kuɗi na takadda auraq an naqdiyya yasa magana na tafi kama sayati bayanu ba da kalilin insha Allah ku tasa bayani yana nan tafi nan ba daɗewa ba insha Allah shi sa daidai wannan wajen to akwai wata magana mai ƙarfi ita ce ba da ƙalil ɗin domin a nan ne za mu magana dangane da hukuncin aje kuɗi a banki tukuna da kuma fawa'id al-masrafiyya ko fawa'idil bankiya ko fawa'idil bunuk da diyan da ma suke kiran abin insha Allah za yi magana bi iznillah fa'idatun wa ƙare ya jitami oribal fadli ma'ariban nasiya inda mubadala a lokaci akan samu an hada ribal fadli da riban nasiya a wajen mubadala shine canji arrabawi birrabawi min jinsihi ma a ta'akhurul qabdi an gane ga fifiko tun farko an yi wanda shari'a ta hana kuma in za a yi jinkiri kuma sai a ƙara mai fifikon shine zan baka shinkafa 'yar gwamnati tiya ɗaya kai za ka ba ni tiya ɗaya da rabi na 'yar gida in yanzu ne in kuma sai ƙarshen wata to tiya biyu an gano wannan kaga ribal fadli hannu da hannu nasi'a kuma fa rabin tiya additional qadi akai haka to shine ribal fadli ma'a riban nasi'a misal mi'atu riyal za ba ka riyal 100 bi mi'atin wa 20 ba'da shaharin mathalan mun gano wannan riyal 120 bayan wata wannan shine ribal fadli mahala ya ce wa kada a riban nasi'a an maka jinkiri sannan an maka mai ƙari wa kada wuji da khilafu kadim wa kad wuji da khilafun kadimun fi riban fadli mahala ya ce tuni aka samu saɓani tsakanin malamai dangane da riban fadli faƙada zahaba ba'adu sahaba an samu wanda daga cikin sahabbai كابن عباس وابن عمر كما ابن عباس ده ابن عمر ila jawazihi sun tafi akan halaccin irin wannan riba na ribal fadli wastadallu bi hadisu usama ibn zaidin suka kafa suka kafa hujja da hadisin usama dan zaid qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace innamar riba fin nasi'a kadai riba riban nasi'a aka sani ya suka ce to cin da annabi ya faɗa haka to ribal fadli cin da bai shigo da ita anan ba to ba ta ciki yanzu a ka'ida na ilimi ba ta ciki mun gano wannan da kyau ku za mu tattauna wannan hadisin inganci tukuna ma sannan kuma sai mu magana akan wannan wadda haba jama'irul ulama mabiyawancin malamai sun tafi ila ta harimihi a kan cewa a ribal fadli haramun ne an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace to wannan gaban kenan akwai wasu bayanai da za mu so mu fara gabatarwa waɗanda suke da alaƙa da wannan ƙadiyya na riba an gano wannan da kyau ko amma kafin kai tsaye mu shiga cikin waɗannan bayanan za mu bayani akan huturatun riba hadarin da riba take tattare da shi jama'a riba musiba ce fa riba kadai tana iya sa kamfan ruwa da fari da talauci a gari riba kadai an gani alantana abubuwan da kuma aka tattara su ake a ƙasan nan wanda sai dai kawai Allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa ajma'atil umma ala annar riba muharramun dukkanin al'umman musulunci ƙatiba sun hada kan cewa riba haramun ne ƙalal mawurdi al'imam al-mawardi ya ce hatta kaila har sai da ya kai ga malamai suna cewa innahu lam ya hilla fi shari'ati qat riba bai taba zama halal ba a cikin wata shari'a tun da ake mun gano wannan ba taba yin wata shari'a daga cikin shari'o'i da aka ce riba halal ba ne tun da Allah ya duniya bai taɓa halattar raba ba shi ne lamta hillafi shari'atin kat babu shari'an da ta zo ta yi sassauci game da riba sam sam babu da kaulihi ta'ala sau da faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa wa akhzihimun riba kaga hadda karɓar riba cikin laifuffukan yahudu wa nuhu anhu alhali an hana su mun gane tintintintini an hana su mai mu'amala da riba shi ne malai mawurdi yake cewa ai allah madaukin sarki bai taba halatta ma wata al'umma daga cikin al'ummomi cin riba ba malai ce ya ne fil kutubi sabiqa abin da yake nufi cikin littattafai da suka gabata ba inda Allah madaukin sarki ya sassauci wajen cin riba wannan bayani ga karanta littafin mugnil muhtaj juz'i na biyu shafi na 21 da al-muhazzab juz'in farko shafi na 270 da al-mughni juz'i na 4 shafi na farko da al-mabsut a jiz'i na sha biyu shafi na ɗari da tara da fatowar kadir a jiz'i na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu da hashiyatil kalyubi wa umaira a jiz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da biyu sittin da shida da sun yi magana a kan mai allah bai taɓa halatta riba a cikin wata shari'a daga cikin shari'o'in ta gabata ba an gano wannan da kyau ku wannan wata magana ne mai girma ba ya karamin magana ba ce ma'ala ya ce wa akalun riba min absha'il a amal allati na allahu subhanahu wa ta'ala anha cin riba yana daga cikin aiki mai matukan muni da allah madaukin sarki ya haramta wannan al'amari na riba fi kitabihil karim a cikin littafin shi mai girma ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما النبي هنا في السنة المطهرة أتكين حديثين شيء ما تتركي والربا محرم لما يترتب عليها من أضرار ita riba kai tsaye abu ce wacce a shari'a an haramta ta saboda abin da yake ɗamfare yake tattare da ita na cutarwa ta hullu bin nizam al-iktisadi lil mujtama kun ga riba tana wargaza tsarin zamantakewan ciniki na kasuwanci na tattali na al'umma mun gano wannan riba na ragargaza harkan tsarin kasuwa da siye da saidawa da duk wani tsari na gudanar da kasuwanci na zamantakewa al'umma mala ya ce wali ma yi sabbibuhu minin tisharil hekit walishtim izaz fin nufus riba tana sa mutum ya kullaci ɗan uwanshi da gaba da iyayya mai girman gaske ga duk wanda ya bada riban zai je yana ƙin wanda ya bada wane zai taimaka ma da aron kudi ya ce sai kai mai ƙari sanda kansa kudin da ƙari ka kulle shi ballantana sanda za ka yi mai za ka biya an gano wannan da kyau ku wannan bala'in da riba daga cikin abubuwan take haifarwa wa ma yi walliduhu min alkarahiyati wal bagaza bainal afrat da kuma irin abin da riba take haifarwa na kiyayya da gaba tsakankanin ɗaiɗakun al'umma wa kada warada na hayu anan riba hakika dalilai sun zo da suka hana riba wa zammihi da kuma zargi da sukan riba fi mawadi a muta'addida a wajaje daban-daban min alƙur'anil karim na cikin alƙur'ani mai girma mun gano wannan da kyau ko? riba ƙor'ani ya raga-raga da al'amarin riba ba inda aka ɗaga ma riba ƙafa ƙala subhanahu wa ta'ala allah maɗaukin sarki ce alladina ya akulunan riba kaga waɗannan da ke cin riba la ya na illa kama ya ƙomun ladi ya takhabbatuhu shaitan min almas bai iya miƙewa mai cin riba a ranar lahira sai dai kaɗai irin miƙewan wanda ya samu ko ya shafi da bugun aljini mun gano wannan ashe qur'ani ya yadda aljini na shiga jikin mutum ko to zalika bi annahum qalu domin su masu riba suna cewa innamal bai'u mithlur riba ai kasuwanci kamar riba ne ba wani bambanci in na siyo wannan naira hamsin sai ka za ka siya a wajena sai na saida maka hamsin da biyar ya suna abin da ka yi man ba ƙari ba naira biyar ɗin kai ya sunanta sai na baka naira hamsin na ce in za ka dawo man da shi ka dawo man da na hamsin da biyar riban nawa mai wannan naira hamsin ne ya samu naira nawa ya samu naira biyar shi wancan da ya sai da wannan asalin wannan shine madadin nawa naira hamsin haka ni kuma ga naira hamsin sai na ba malan a wannan zai ban nawa hamsin da biyar sai na ba malan ba naira hamsin zai ban nawa hamsin da biyar ya sunan shi suka ce riba ne innamal bai'u mithlur riba ai dama kasuwanci me yake karawa riba ita ma riba me take karawa riba mun gano wannan da kyau ko innamal bai'u mithlur riba duk ɗaya ne ba za ka gane wannan abin da suke faɗi ba sai na ƙara ma misali da zan zo da sabuwan naira hamsin sai ce gata za ka bin tsohuwa nawa hamsin da biyar nan take sai ce sabanta ya ciwo maka nawa naira biyar yanzu fensir ɗinnan ya ciwo maka nawa naira biyar innamal bai'u itilar riba tun bayo aka faɗi wannan ba a zamanin jahiliya aka faɗa yau da za ka ɗauki kuɗinka ka ba wani yana ƙaraza ya je yana kasuwanci da wannan kuɗin duk ƙarshen wata abin da aka samu za ku zo za ku raba ƙila za ka yi samun dubu biyu dubu uku ya suna wannan abin da ya kawo maka naka kasar riban ba riba na dubu biyu ba sai ka ɗauki waɗannan kuɗin sai ka ajiye a banki wanda ƙarshen wata za ka samu dubu biyu ko dubu uku su ma kaga inna malbai'u misulin riba dama menene riba shine ƙari wanda ya je kasuwa yana siye yana saidawa me yake nema ƙari ko ko kana zuwa ka je ka samu ragi ne ko ko ka samu faɗi ko ko a damaka da kuɗinka me kake nema wanda ya aje kudi a banki savings account me yake nema eh fixed deposit da ake me kake nema suka ce innamal bai'u mislur riba muna nan zuwa wannan wajen an gane za mu iso wannan wajen Allah ya taimake mu wa halallahu al-bai'a sai Allah madaukin sarki kaman ya ce wa masu wancan magana ku mutane shiru Allah ya halatta ciniki wa harramar riba idan kuma riba an hana ta an haramta faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi duk wanda wannan wa'azi ya zo mai daga ubangijin shi fantaha sai ya hannu falahu ma salaf abin da ya ci na riba da ya gabata to wannan ya ci bulus wa amruhu ilallah kuma al'amarin shi yana wajen Allah wa man ada wanda kuma bayan ya ci da aka zo aka yi wa'azi ya ci gaba fa ulaika ashabun nari masu wannan aiki su ne ‘yan wuta hun fi ha khaliduna in sun shiga wuta za su shiga dindindin yam haƙullahun riba Allah maɗaukin sarki yana jimke albarka a cikin duk dukiyan da riba take kai da komo a cikinta wa yurbis sadaqat Allah madaukin sarki yana sa albarka ya haɓaka duk dukiyan sadaka da dukiyan da ake cire zakka a cikinta wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah madaukin sarki baya son mai yawan kafirce ma dokokin Allah mai tarin zunubi ashe wanda yake cin riba kafarin ne sannan kuma athimun ne yanzu wannan bala'i da ke tattare da riba sai a ja baki a shiru a bar mutane suna ma'amala da dukiyoyi na riba Allah ya kiyaye mala ya ce a shubahatul lati kamad indal jahiliyin iya ƙaulihim shubaha wacce ta taso tsakankanin waɗanda suka rayu a zamanin jahiliya da kuma waɗanda ke rayar da jahiliya a yau shine maganansu da suka ce inna malbai'u mithlur riba inna malbai mithlur riba وجاء الجواب sai an saye zo Allah ya ce wa halallahu albai'a wa harramar riba Allah ya halatta ciniki amma kuma ya haramta me riba وسيأتي إن شاء الله الفرق في المعاملة بين معاوضة البيع ومعاوضة الربا ما يجي بياني زي زودان غبا dangane da harkan ciniki da kuma harka ta riba an gano wannan da kyau ku ni ciniki ne na baka wannan ka ban kuɗi an gane shi ma zai ce aini ma wannan na bayar aka ban kuɗi an gane na baka fensirin nan akan naira hamsin da biyar ni kuma hamsin na siyo shi sai ni kuma sai na baka fensirin nan akan hamsin da biyar ka ban kuɗi yanzu in ko sai ƙarshen wata sittin an gane kaga duk yanayin abubuwan mu'awaza mu'awaza ce amma akwai bambanci an gano wannan da kyau ku me kawo in jinkiri ne a biya kaza in ba jinkiri ba ne kuma a biya kaza an gane to za mu zo za mu tattauna wannan shin dama ya halatta mutum ya ba da bashi ya amfana da bashin dama ya halatta mutum ya ba da jingina kuma ya amfana da abin da ya ba da jinginar ita ce matsalar yanzu idan mutum ya je banki suka ba shi bashi ya halatta ce zai rika ba da wani abu na amfani ga bankin wanda ya kai kudi a aje mai ya halatta wannan kudin su rika haihuwa mun gane ya halatta shi yasa ku ji da wai idan kuka yi leƙe a can gaba cikin bayan da zame mun kawo bayanin ribal masarif shine riban banki ina fatan mun gane wannan da kyau shine fawaid albunuk ya halatta wannan kudin da kike ajewa a banki kare gano wani abu na karuwa ai sun ba da bashi ne ga wani to waye ce in ka ba mutum bashi kuma sai ka amfana da bashin in ko sai ya amfana sai dai a zuwa ka'ida na karaza ko karaza ta yadda za ka lissafa riba kuma ka lissafa faɗi yanzu ma aji wannan karatun sai ma ansa abin da kake son ka faɗi kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala ya ce wa sayati insha Allah alfar'u bainal mu'amalati bainal mu'awada mu'awadatil bai'i wa mu'awadatir riba bayani na nan tafe wanda zai mana bayani dangane da bambanci na musanyen kuɗi ko kuma cinikin abin da yake ciniki ne da kuma harka na riba itan ka shifa shubhatul arab fil jahiliya domin a yaye wancan shubhan da larabawa suke kawa a jahiliya wa tazharu haqiqatu tashri' anan ne za a zo a yi ma cikakken bayani dangane da abin da yake na shari'a ne li'anna allaha lam yunaqashahum fil illa Allah madaukakin sarki bai tattauna da su dangane da me illa ba don su suna magana kan illan karuwa ne wannan mai naira hamsin din ya samu ƙari wannan ma mai naira hamsin din ya samu mai ƙari illatu ziyada wan namwi ba na ka tambaye su ba kuma za mu tattauna wannan kuma ka lura kusan kama abin iri ɗaya ne kowa iri ɗaya ba ne kama a ido sau da nazarin abin suke da kwakwalwansu shi sa mutumin da yake son ya ɓatar da kai madadin ya sa ka bi shari'a sai riga auna maka abin da me da kwakwalwanka da hankalinka za su ce inna malbai'u misalin riba ya iri ɗaya ne akwai wanda kawai zai je kasa kaya a kasuwa yana samun ƙari akwai wanda zai kasa kaya a gidan shi me kayan kudi zo ka ansa amma ƙarshen wata in zai dawo fa za su dawo da ƙannunsu shi ma mai yake yi irin na cinikin kenan shi ma ƙari yake nema to na wannan riba ne na wancan fa ciniki ne to za a zo a yi bayanin bambancinsu an gane wannan allah maɗaukin sarki ya taimake mu walakin a ɗahumul hukuma kawai sai allah maɗaukin sarki madadin a tattauna illa sai aka tattauna mai hukunci ka annahu stazghara nufusihim kaman an raina an kankanta su ku ba ku isa ma a tattauna wannan maganan da ku ba wasta haƙara uqulihim saboda an me tozarta hankalinsu ba wani hankali ne da ya isa ya tsaya ai bayayyeniyan bayani da su ba li'annahum shubbihu riba bima fihi min ziyada fil bai'i so da sun kamanta riba da abin da ƙari ne ake samu na riba yayin ciniki bima fihi minar ribhi na abin da ake samu na riba wal farqu ba'idun jiddan bambancin riba da kasuwanci abu ne mai nisan gaske fallahu stajhalahum sai Allah ya jahiltar da su wa tabarahum sai ya kalle su da la yadrikuna al haqiqa ko an tsaya ma tattauna bayani da su ba za su gane ba kawai sai aka ba su hukunci kawai faƙala sai Allah ya ce wa ahallallahu albai'a wa harramar riba ka annahu ƙala kamar Allah madaukin sarki yana ce musu ne lastum ahalan li an yuqalu lakum illatat tahrim ku ba ku cancanta ma a tsaya tattauna dalilin haramcin ma da ku ba balisma'u al-hukma faqat ku saurari hukuncin kadai waskutu ku ja baki ko mutane shuru wa haza qam'ul lahum wannan an bige bakin an bige bakin su ne wata jihilin kuma an jahiltar da su kun gane wannan ko wanda in kaga kada kana tattauna ilimi da shi ba zai yi ba ko abinda zaka ajiye mai kenan kawai kauce kyale shi su haka Allah ya ajiye musu kawai ya ce ya kyale su to za a tattauna da mu ba sai a ce ku gama dai kokowa da wannan an gano wannan da kyau ku ku gama kokowa nan da ku mutu to shi ne sai mala yake cewa an samarata bin jundab an samarata bin jundub radiyallahu anhu qala daga samar ɗan jundub Allah ya ƙara mashi yadda ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ra'aitun lailata rajulaini a daren jiya na yi mafarkin wasu mutum biyu ataya ne sun zo wajena fa'akharaja ne ila ardin muƙaddasa suka kai ni baitul maqdisi fantalakna muka kama hanya muka tafi hatta ataina ala naharin min damin cikin tafiyanmu sai muka iske wani rafin jini fihi rajulun a ciki akwai wani mutum ƙa'imun a tsaye wa'ala wasaɗin nahare a tsakiyan wannan rafi rajulun baina yadayhi hijara ko ka ce a tsakiya gefe mun gane ya raba gafin kamar yadda nake zuna kan teburin nan shi wancan yana ciki wannan kuma yana tsaka ba gefe nan a yana tsakiya nan kuma ba a ciki ba a gefe da dutse fa'aƙabalar rajulun larifin nahare shi wanda yake cikin wancan rafin sai yi iyo fa'iza a radar rajulu an ya in yi nufin fita ramar rajulu bi hajarin fifihi na bakin sai jefe shi da dutse a bakin shi faraddahu haisu kana sai wannan ƙarfin jifan sai ja shi ya mai da shi inda ya baro faja'ala kullama ja'a liyakhruja sai ya zama duk sanda ya yunkuri zai fito rama fifihi sai jefe shi a bakin shi bi hajarin fayarji'u kama kana sai koma baya faƙultu ma haza annabi ce na tambaye waye wannan faƙala sai aka ban ansa aka ce allazi ra'aitahu fin nahari akilur riba wanda ka gan cikin rafin nan ana mai wancan ukuba to mai cin riba kenan azaban da za a yi mai a barzahu kenan yanzu wannan abin da zai sabbaba irin wannan musibar ya kamata a sakaci wajen bayanin shi ya kamata ba Allah shi kyauta an jabirin kala daga jabiru ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akilar riba annabi ya tsine mai cin riba wa mukilahu mai ba da riban ma an tsine mai albarka wa katibahu mai rubutu game da riba shi ma Allah ya tsini mai albarka wa shahidaihi shaidin riba su ma Allah ya tsini masa albarka wa qalahum sawa'un yace su daidai wa daida suke wajen tsinon duka magana na tafi akan wannan an gano wannan da kyau ko domin akwai inda ake samun katibuhu wa shahidaihi da sauransu Allah madaukin sarki ya taimake mu wa an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace ar-riba thalathatun wa sab'una baban riba tana da kofofin bala'i guda 73 aisaruha mafi sauƙi daga cikin bala'o'in riba mithlu an yanki harrajulu ummuhu ummuhu daidai yake mutum ya je don na uwar shi ya zina da ita daga cin riba abin da ake so a ce maka gara ke zina da uwarka wa inna arbar riba daga cikin waɗannan ƙofofin bala'i na riba kuwa irdin rajulil musulmi shine cin mutuncin mutum musulmi sanda kake kokarin zagin wani da cin mutuncin wani ba wai darajar shi kake sai da wajenka ka ƙara ba shi ma riba ne ba riban da ya fi wannan bala'i irin cin mutuncin musulmi an gano wannan kenan da ka ci mutuncin musulmi gara ka je ka zina da uwarka Allah shi kyauta wani hadisi ibn majah ya roto shi albani ya inganta hadisin hazal hadis ya dullo ala faza'atin riba wannan hadisi yana nuna mana munin da ke cikin riba wa ala shana'ati amrihi da kuma irin bala'in ƙazantan da ke cikin al'amarin riba wa annal garibu fi haza huwa muqabalatu abwabir riba bisha'abil iman abin mamaki in ka lura annabi da ya zo bayani dangane da rassan imani saba'in da wani abu ya ce da aka zo bala'in da ke cikin riba kuma sai aka ce saba'in da uku kaga an me an kwatanta su shi yasa mai cin riba to akwai barazanin ya rasa imanin shi domin ya ce la hibbu kulla kafarin athim kiza riba musiba ce mala ya ce watakbihu li aisar hadhihi abwab ka lura munin mafi sauƙin ƙofofin riba aka ce gari mai cin riba da ya ci riba ya je zina uwan shi shine mafi sauƙi musifan ba ya ƙarama ba ce idan fahunaka abuwabun la ya alamu jurmiha illallah kenan sauran ƙofofin da ba a faɗi ba saba'in da ɗaya to bala'insu ba wanda ya san su sewa sai Allah ya ce iza kana aisaru thalatha wa saba'ina mithlu hadhihi sifa in ya zama mafi sauƙin ƙofofin nan na bala'i saba'in da uku kaji mai sauƙin allati laysat fi uqulina sifatun ashna'u minha mu da hankalinmu babu ma wanda ya kai wannan muni ai in kuma akwai faɗi in ka sani ka san abin da ya kai munin ɗaya zina da uwan shi to mu hankalinmu ba ma abin da ya kai wannan muni amma a cikin musibar riba kuma an ce shi ne mai ɗan ƙaramin ciki mala ya ce ma nuqaddiru an natasawwaru sifatin ukhra ba za mu iya mai siffanta sauran siffofin ma da ba faɗi ba wa haza min babi tahawilil fazi'i alladhi yaqra'ul qulub wannan an zo da wannan bayanin ne game da bala'in da din mai hankali da tunani da hangen nesa ya ji abin zai daki kirjin shi ya tada hankalin shi an gane wannan shi sa al'amarin riba ba al'amari ne na wasa ko al'amari ne mai sauki ba wa inna arbar riba irdin rajulil muslim kuma annabi ya ce riban da tafi kowanne illa ita ce mai taɓa mutuncin musulmi wa inna arbar riba irdin muslim wa huwa ma yusamma bil giba shine abin da ake kira da mai algiba me giba da hausa eh gulma shine zikiru ka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko a ina ne akwai wanda ya ce ni a gaban shi ba zan iya faɗi ai ba tsinanne irin ka wannan kuma ya sunan shi cin fuska ya fi giba ma aka ce annabi ko da ɗan uwan nawa yana yin abin da nake faɗi ya ce ko da yana yi giba ne mala ya ce wa huwa tanawulu irdil muslimi shine kokarin zubar da mutuncin musulmi fi ghaibatihi a bayan shi an taba gulman mutum a gaban shi ne masu yi magana suna cewa me magana bai daɗi ba ko abu bai daɗi ba an yi da mutum haji matsiyata wai abin bai daɗi ba an yi da mutum ya ji dama an fi san a yi bai ji ba Allah ya sa mu dace mala ya ce li'anna hurmatul musulmi inda Allah kaga alfarman musulmi a wajen Allah a azamu min hurmatul ka'aba Allah ya fi alfarman ka'aba al-ka'aba idha hudimat ita kaba an rushe ta yumkin bina'uha zai yi wa gina ta fa hijaratuha mawjuda ai waɗannan balalluka ko duwatsun da a gina kaba dan a rushe ta suna nan wal ardu mawjuda aidan ƙasa ma na na ai lakin irdul muslimi sai dai mutuncin musulmi idan lamaza waga maza duk lokacin da aka yi zinɗin shi ko aka yi yaficen shi to wannan za ka iya ɗibo shi wadamil musulmi haka jinin musulmi idan safaka in aka zubar da shi faman ya ido bina ahu wa zai ƙara da da ginin shi kuma wa haza mimma ya azumi sha'anul giba da wannan ne al'amarin munin girman bala'in giban musulmi yake ƙara girmama wa annaha aksaru zamban min adna abuwabin riba kuma idan ka ɗauko bala'in da ya fi mafi ƙanƙanci na me na ƙofofin riba shi ne me mutum ya zina da uwa shi ko to mutuncin musulmi kuma ya ninka zina da uwa so saba'in da biyu za ga wani ai shi isasshe ne zai zagi kowa zai ci mutuncin kowa zai je zai gulman kowa ba abin da za a yi ci gaba ai shirin da aka yi maka ai ba wai an yi shiru ne don ana son ka ba an buɗe maka talala ne mai kamar sake ina ba ta mun gano wannan da kyau wai mutane zama ba su da ɗabi'a sai na gulma da zagin mutane ba su ɗabi'a sai zama yi ma musulmi ƙarya da ci mutuncinsu kun gano wannan da kyau ku don a ci mutuncinsu in na ce zan buga muku misalai kare ba zai ci ba abin tausayi in ka shigo unguwan nan ka ji ƙarerayi da ake yawo da shi a kaina kare ba zai ci ba da kan me ake yi ɗaya ƙoƙarin zubar da mutunci na a yi man ƙari a ci mutunci na din da ka zaga a zariyan nan yadda ka san shi albani da ya tashi tafiya maƙiyan nashi sai ya gadar man insha Allah a kan me kun gano wannan da kyau ku ko ba san da nake ba ne sai ya ƙirƙiri ƙarya a faɗa kuma kowa ke ƙaryen tsoro yake ji karme karaji wannan ku da Allah Allah madarke zargi ya samu dace kaji da tiji ya dan murmusa shi ma to shine sai mala yace wa haza mimma ya'zumu sha'anul giba wannan ke ƙara nuna mugun illan giba wa annaha aktsaru dhanban min adna abwabir riba giban musulmi laifin shi yafi laifin zina da uwa da ka zauna ka ware kana ƙoƙarin ɓata sunan musulmi ya fi sauƙi ka je ka danna uwarka kun gano wannan nas'alullah al'afiyata was salama Allah ya kiyaye mu wa ma taqaddama tamhid wa tawti'a malai ce duk bayanan da muka yi to shimfida ne da sharan fage libabin riba na bayanin da zami a kan riba kuma yure da an ya kifa ala hakikati shana'atar riba duk wanda yake son ya je ya ji cikakkun bayanai dangane da munin riba falyanzur fil kutubin raqa'iq ya je karanta kutubar raqa'iq ai za mu karanta ko az-zuhudu war raqa'iq wama yatarattabu ala tafshir riba fil mujtami'at min qillatil matar da kuma ka je ka binciki irin bala'in da rabe yake haifarwa cikin al'umma na karancin ruwan sama wa mahaqil baraka da jimke albarkan amfanin gona wa kasrul a'mar da kuma tauye albarkar rayuwa wa ashiya'u kathira da abubuwa masu yawa ta tasabbabu anin riba wanda ba abin da ke sabbaba wannan sai mai sai riba ina mai tambayin ɗazu mun gane ina mai tambayin ɗazu allah maɗaukin sarki ya samu dace inda wasu masu tambayin su yi alaikun salam a wannan tambayin bai kamata mai zuwa makaranta yi ba sai wa wai tambayin da yake yi mutum ne riban shanninka misali ya siyo bulogul maram dubu ɗaya sai sai da dubu biyu kaga riban ta kai yawan uwan kudin wayar riba ne shi ce mai zuwa makaranta irin shi da na san yana majalisun nan shekara 20 baya ba irin tambayin shi ba ne ba riba ba ne suna wannan riban riban da ba a kyauta ba na'am eh malin ni ba ma na cin bashi yanzu da ne na ci bashi to wadda yanzu na ci bashi ba zaban da kudin biya kaga bai kawata in ci ba shi yasa in za ka damiri to kai damiri ina daji mutum ne ya ci bashi ya sai credit a network ko ba shi ba ne an ka tashi biya sai a cire ɗan wani a ba ciki ko ko ba shi ne suke yi ba to ka zo karatun da za mu yi rana ya tausewa a duk wannan bashi na lantarki zai shigo nan wajen idan mace ta ce ta yadda a izini da ita yaya ya halatta ya halatta sai ka ɗauki wannan kasa a can wai yana sai ce to ai an rubuta ya yi da ne dama ya da idan shi ake yayi ka taba ganin mutumin da ya ci raba bai yadda ba kogo to dama duk wanda ya je aka ba shi raba ta kamo shi ba sarki sai allah ne ba wanda kawai saboda yana jin daɗi ya mimmike kafa ya ci wainan kwai hankalin shi kwance zai ce a ƙara mai kuɗi ai babu sai wanda dama ta ciwo shi ya rasa yadda zai hadda shi mana ya za ya fita a yanzu misali kana da mata ba ka bukatan aure ba ka cikin tsanani kuna bayyantar misalan ina ganin misalan nan walahan to na ka san mutane kokari suke wai da hikima da hankali ne za su yi ne za su halattar shine innamal bai'u mislin riba su ba da me suke kokarin halattawa da ka shine nake buga muku misali daidai da ku ka bayyance wannan da kyau ku misali lokacin da mala albani ya karantar da amin cewa bai halatta yin azumi ranar asabar ba sai aka yi sa a wannan shekara sai azumin arafa sai ya faɗo ranar asabar to sai wani malami a ƙasar nan sai ke cewa ku je ku yi azuminku in kun tashi ku kalli me falalan amma ka ku kalli me hannun ku kalli wancan kawai to shine muna tattauna da malamin ce ba matsala ai kawai shi kenan sai a gaya mashi kawai in yana da wata budurwa kyakkyawa shi a gidan shi ya kalli ta mece ce mace ce kare kalli me shi da haramci ba matsala ai sai aka ce ina wannan zai wani ce wancan ma ina zai yi ko gano wannan da kyau ko in haka ne dama ka ya ka ce ka kalli abin da zai zama haram ko halal ko ko shari'a ka ce te magana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na'am wa alaikumus salam malam wannan sunan shi dariba maliya shin ya halatta a sama mutum wani horo na kuɗi sakamakon wani laifi da yi shi wannan ba yana babin riba ba ne yana babin dariba maliya tara na kuɗi saboda wani laifi da kai shin haƙƙin allah ne ko ko alƙali ko shugaban makaranta ko shugaban ma'aikata ko wani shugaban kungiya da sauransu ka iya sa da riba maliya ko ko ba zai iya ba wannan kuma babin shi daban sai mun zo babu ta'azir ka tara babin alƙalanci lokacin ne za mu hau kan lauyoyi na eh eh sai a rubuta dukkan items da za a biya eh eh akwai list na medication eh eh so da yawa wasu ma ba sa rashin lafiya wasu kuma suna yi to manga koko wai list na abubuwan da za a yi a makaranta ne za ka bibiya daga ci akwai hadda magani don kai rashin lafiya za ka yi sick bay a aje ko to sai ya zama wasu daga cikin ɗalibai za su yi rashin lafiya wasu kuma ba za su yi ba wani kuma zai je rashin lafiya na sama da dubu ɗaya ɗari biyar ɗin to cikon kuɗin ka ne kai da baka yi ba ake cika ka cika ma ɗan uwanka ina ba kai sport ba yanzu amir na zuwa gudu ne ko je kwallo ko je volleyball yana zuwa na eh barkaci kaga wannan tambayin da yi ba cikin riba ba ne ka gane inda za mu zo bayani zai jira mu zo dangane da abin da ake kira inshora to hannun za mu ciko da wannan maganganun naka shi ma inshora ya halatta gane wannan da kyau shi ma ya halatta wani babban magana ne wannan wanda idan muka hau wuyan inshora to gwamnatoci da kamfanonin inshora su kuma to Allah da ya kiyaye Allahumma sallim Allahumma sallim barista ina jinka
idan ya ɗauki lokaci haka da zo ana so a gano a fi musu haƙin kudin nan to akan yi adadinsu damages musamman misali a ce in sun fi musu miliyan biyar sai a ce to damages din da suka tauye su da suka yi na shekara goma to ana neman damages na miliyan goma eh in an je kotu kenan shine in muka zo babin da ke bayani a can gaba na ce zama kan lauyoyi ai har da wannan ina da ciki ko shari'a aka je za a ce za a ba wani kaza saboda an bata mai lokaci ana wani ko bayi da za mu tattauna wannan insha Allah amma yanzu abin da muke so mu tattauna tsurar riba yanzu wannan abin ba sunan shi riba ba wannan abin da kake magana ba sunan shi riba ba bai ma da alaka da riba kwata-kwata sau da ba bashi ba ne aiki suka yi ba a basu ba sai aka rike kudin kila da an ba su kudin a wannan lokacin akwai amfani da kudin zai masu su samu haɓaka mai yawa rike kudin kuma ya yi mai ya mai da su baya wannan kuma babin shi daban shi sa ai sharhu sunnan ya ansa sunan shi mai sharhu sunna ina fatan mun gano wannan da kyau amma inda ba ni bakin ba ku fassara muke yi wannan tambayar kai ma baki saka yi shi ba da tilmun tsufa mun wuce babin riban ai mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum